الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد wannan karatu ne da muke gabatarwa a cikin littafin tanasu ƙuddurar fi tanasu bisuwar na imamu suyuti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin tare da muna haɗa shi kuma da addirasa al'adadiyya al-mawdu'iyya bi ikhtisar wanda za mu tashi ne farkon suratu ghafir da kuma muna farawa ne da addirasa al'adadiyya al-mawdu'iyya sannan mu shiga cikin littafin tanasu ƙuddura muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya to madalla suratu ghafir ana kiranta suratu ghafir saboda kalima ta ghafir dhanbi wa qabil at-tawbi shadidil iqab ta zo sannan ana kiranta suratu mu'min an gane ko wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana wasu suka ce sun kawo kissa suka ce ko shine wanda ya so ya tona asirin haihuwa annabi Musa sai halshen shi ya juye an gane ko to sannan kuma suka ce ya so ya tona asiri waɗansu kuma suka ce a'a shi ne wanda ya ba annabi Musa labarin cewa an so a kashe shi innal mala'a ya tamiruna bika liyaqtuluk to amma dai wannan dai shi dai Allah ce rajulun mu'minun na to sun da shi da imani magana ta kari waɗancan abubuwan da an ka kawo ba wani dalili ba kwara akan su mun gane ko kenan sura zaka iske tana iya samun sunaye daban-daban kamar yanzu misali kaga suratu Muhammad ana kiranta suratul qital kamar yadda zaku ga kuma suratul safat ana kiranta wato suratu yaqtin wanda incin abin nan ne me ake kiran shi kankana eh kabewa ko kuma kankana an gane ko duk da kankana suna kiranta batikh ko dilla a wajen libiyawa abin nan suratu ghafir tana tare da waɗansu surori da ake ce masu hamim hamim guda bakwai ana kiransu alhawamim waɗansu kuma suna kiransu alu hamim an gane ko kenan suraye masu hamim hamim sai an kai musu iyali an kace alu hamim ko kuma alhamim an gane ko to suratu ghafir abin nan adadin ayoyinta ayoyi ne 85 a adadi alkufi adadi basri kuma wato tana da ayoyi 82 al'adad al-hijazi kinan makki wal madani wa shami da na shami da na sham tana da ayoyi 80 wato da hudu na fata an fahimce ni kuma kullum muna maimaitawa sabanin adadin ayoyin ba shike nuna akwai karin wata aya ba a'a inda wani doka wakafi wani ya doke shi a matsayin aya muna yawan maimaita wannan saboda masu shubha adadin haruffan ta tana da haruffa dubu hudu da ɗari tara sannan da talatin da hudu dubu hudu da dari tara da talatin da hudu adadin kalmominta tana da kalima dubu ɗaya da dari biyu da ashirin da takwas amma ba a samu haruffa ciki kamar irin su fi da ila abdallah tayyar ya ce fi ha nasikhun wa mansukh a cikinta akwai nasikh ayat da ta shafe hukuncin waɗansu ayoyi mansukhun a kurin wanda an shafe to kaga su ta ghafir makkiya ce ba su kumce kumce ba sai dai in mun ce hadda am da khas zai shiga ko mutlaq ko muqayyad mun gane ko at-tartibul mushafi tartibin ta game da jerin surorin alkur'ani ya ɗoro daga fatiha ita ce sura ta arba'in a tartibin nuzuli kuma kamar yadda ya zo cikin al'itqani fi ulumil qur'an da kuma ayatul mutashabihatul alfaz na abdullah tayyar wato ita ce sura ta sittin da sabka sannan sun kace ta sabka ne a cikin as-sanatul abin as-samina lil bi'sa ma'ana shekara ta takwas da turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa qabla al-hijra bi thalath sinin kenan kafin ayi hijira da shekara uku an gane ko sun kace nazalat ba'da zumar ta sabka bayan suratul zumar kamar yadda kuma zumar ma ta gabace ta a cikin at-tartib al-mushafi ita ce gabanta wa qabla fussilat sannan kuma ta sabka kafin suratu fussilat wadda fussilat kuma ita ce ta zo bayan suratu ghafir an gane ko yawwa sannan kuma ita ce sura ta farko daga cikin surori alhamim ko alhamim an gane ko ta haka mai so yana iya koma cikin littattafai na tafsiri ibn ashur ya kawo wannan sauran bayani kun mutum ya kuma cikin littafan tafsiri na ulumul qur'an daban-daban da sun kai tanawulin irin wannan mun gane ko wallahu ta'ala a'lam to wannan shine takaitaccen bayani game da suratu wato ghafir kenan a cikin ad-dirasa al-adadiyya wal mawdu'iyya bi ikhtisar idan muka zo a cikin littafin tanasuqud durar imamu suyuti yace aqulu ina cewa wajihu ila ilhawami musaba fuska ta kawo su a haɗe an gane ko wannan tana bin bayan wannan don ba nan ila ibo shi na ruhin rantsuwa ba rantsuwa aka ruhi ba ne alhawami musaba hamim guda bakwai suratu zumar an ka haɗa su da suratu zumar ma'ana kenan suratu zumar ta gabace su yace ta'akhil matsali'i saboda al-matsali' farko farkon su asalin matsala wurin bullowa salamun hiya hatta matsala ilfajir amma na fi farko to farkon su sun yi dace shine ta'ahi sun yi kabancece da yan uwantaka fil iftitahi bi tanzilil kitabi saboda dukkan su an bude da tanzilil kitabi an gane ko an bude su da tanzilul kitab tanzilul kitab tanzilul kitab ita kanta zumar babu hamim cikin ta amma ita ma ta bude da tanzilul kitab ko baka nan bane idan bambancinta da su ta fuskar hamim ɗaya ne ya ce wa fi musafi ubayi ibn ka'ab cikin qur'ani na ubayi dan ka'ab wanda ya rubuta ba ana nufin yana da wani qur'ani nashi bane awwalu zumar farkon zumar hamim an gane ko akwai hamim yace wa zalika munasaba jalila az-zumar hamim kenan ita azumar ana kiranta zumar ta hamim kenan wadda zumar wadda take tare da su hamim shine abin da ake son a ce ba wai ana nufin akwai hamim bane an ka cire shi ina fata ana fahimta ta an gane ko to wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata a fahimta don ka a ce sura tana da sunaye daban-daban na'am to yace summa inji imamu suyuti sannan innal hawamim su surori hawamim masu buɗe da hamin hamim tarattabat an ka rubuta lishtirakiha amma ina ganin ruttibat na kamata a ce ko tarattabat ta jeru ko ruttibat an jeranta su lishtirakiha saboda sun yi tarayya fil iftitahi a wajen buɗe bi hamim hamim kiran wannan ce munasabar ta sa an ka jera su wa bi dhikril kitabi kuma saboda ambaton littafi alqur'ani kenan ba da hamim ba da hamim dukkan su in an ka ce hamim sai a kawo zancen alqur'ani ka gani ghafir dhanbi wa qabil at-tawbi shadid al-qabid al-tawl la ilaha illa huwa ilayhi al-masir kuma kadan bane hamim tanzil kitabin Allah al-aziz al-alim kaga an dinta al-qur'ani can kuma suratu fussilat hamim tanzilu min ar-rahman ar-rahim ita ko suratul shura hamim ayn sin qaf kadhalika yuhi ilayka dan ta al-qur'ani ne kuma kadan bane sannan kuma sai az-zukhruf hamim wal kitab al-mubin sai kuma ad-dukhan ita ma hamim wal kitab al-mubin sai kuma suratul jafiya hamim tanzilu kitabin Allah al-aziz al-hakim sai kuma wato abin nan ahqaf ita ma hamim tanzilu kitabin Allah al-aziz al-hakim kaga da yake ahqaf da jafiya tanzilu kitabin Allah al-aziz al-hakim tanzilu kitabin Allah al-aziz al-hakim sai an kasa su ita ko dukhan da abin nan da ita da zukhruf wal kitabul mubin wal kitabul mubin sai an kajeranta su ina fata an fahimci yace to wa bi dhikri al-kitab ba'daha wa annaha makkiyya kuma daga cikin munasaba su dukkan su makkiyya ne bal warada fi fil hadisi annaha nazalat jumlatan akwai wani hadisi da yazo yana nuna cewa sun sabka ne gaba ɗaya ma lokaci ɗaya amma irin wannan yana buƙatar bincike mai tahqiqin wannan littafi yace lam na'thur in kan diba number 4 nimero kat lam na'thur ala hadhihi riwaya yace ba mu yi tuntube da ita asalin shi gidan ba mu kai gari ta ba ولم يذكرها السيوطي في الاتقان كما امام السيوطي بامبتي تبع سن الاتقان تعالى تشوا شيكي للتافع الاتقان ولا الزركشي امام الزركشي شيما بكاو في البرهان للتافي البرهان في علوم القران ولا مصادر السنه السته كما تتفن مصادر السنه غدا شده كتب السته bai ga wannan ba wala majma'u zawaid kuma cikin littafin majma'u zawaid kuma bai gani shi ba kenan dai wannan dai ba a iya cewa babu shi amma dai ga magana ba ta da tabbas tunda ko an gano hadisin sai an yi bincike in ya inganta ko bai inganta ba wa fiha yace kuma daga cikin a cikin munasaba shubuhu min tartibi zawatil alif lam ra as-sitt yana da kama da yadda an ka jero alif lam ra guda shidda duk da ke su waɗannan guda bakwai ne ina fata an fahimci ni yunus ta bude da alif lam ra hud ta bude da alif lam ra yusuf ta bude da alif lam ra ra'ad ta bude ita ko da alif lam mim ra ita mimu an ka kara an gane ko sannan kuma wa ibrahim ita ma ibrahim ta bude da alif lam ra hijr kuma ta bude da alif lam ra ina fata an fahimci ni ko ba haka ba kenan sai da manto wannan munasaba ita ma an hankalta ba irin fashin sa surunin su ma an ka jeranta su duk ta imam su yi shi na cigaba da bayani yace to fanzur saniyat alhawamin kadibi ta biyu cikin ta abin nan hamim hamim surori masu buɗe da hamim hamim ta biyu daga cikin su wa hiya fussilat yace ita suratu fussilat kaifa shabahat ya an kai ta yi kamanceceniya da saniyat zawati alif lam ra dacewa irin ta alif lam ra ta biyu hud ita ce suratu hud fi taghyir al-uslubi wajen canza uslubi fi wasfin kitab na siffanta littafi wa anna fi hudu cikin hudu an kace kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat wa fi fussilat sai an kace kitabun fussilat ayatuhu ina fata an fahimce ni yace wa fi sa'iri zawati alif lamra sauran alif lamra da sun kadu tilka ayatul kitabi wa fi sa'ir alhawamim tanzilul kitabi awwal kitabi sai an ka canza uslubi kidan dai a takaice da alif lamra da hamim sun yi kamanceceniya ta wata fuska yadda za ka ga waccan ta biyun da ta zo ta ce fussilat ita ma wannan ta ce fussilat waɗancan kuma da sun ka zo wani kitab wani kitab isu ma wannan sai ka iske sun buɗe da abin nan tilka ayatu kitab tilka ayatu kitab cikin alif lam ra su wannan sun ka tanzilu kitab tanzilu kitab ko wal kitab wal kitab an ka canza uslubi yace to wa rawaina mun yi riwaya an jabirin daga jabir ابن زيد دان زيد وابن عباس ابن عباس في ترتيب نزول السور ترتيب جير ترتيبنا سوكر سوروري yadda suka sauka kenan anna alhawamim cewa ita hawamin nazalat aqiba az-zumar ta sauka bayan zumar wa annaha nazalat mutataliyatun sun sauka a jere ka tartibi hafil mushaf kamar yadda sun ka sauka kamar yadda an ka jeranta su cikin mushaf an gane ko alqur'ani yace almu'min suratul mu'min kenan ghafir yake nufi thumma sajada kenan thumma hamim sajada kenan fussilat thumma shura sannan shura thumma zukhruf sannan zukhruf thumma dukhan sannan dukhan thumma al-jathiya sannan jathiya thumma al-ahqaf sannan ahqaf wa lam yatakhallalha nuzul ghayriha bai shiga tsakankanin su ba shine yatakhallalha daga khilal nuzul ghayriha sabkan wani su kenan yana nufin haka suke kenan ko ya zaman to sun sabka lokaci ɗaya ko ko a sai da wannan ta sabka gaba ɗaya sannan wannan ta sabka sannan wannan ta sabka ko da an samu ɗan lokaci wa tilka munasabatun jalila yace wannan dacewa ce jalila mai girma wadiha bayyananna fi wad'iha hakaza da yadda an ka dora su haka tunda haka sun ka sabka wani abu bai shiga tsakiyar su ba haka an ka kuma jeranta su eh yace thumma zahara li sannan ya bayyana gare ni latifatun ukhra wata hikima ta daban wa hiya annahu fi kulli rubu'in min arba'il qur'ani cikin kowane rubu'i da cikin rubu'in qur'ani tunda qur'ani in an kasa shi kashi hudu an gane ko izib 60 ne to ya araba shi uku ishirin ishirin ya araba shi hudu sha biyar biyar shi da abinda ake nufi ba wancan rubu'i ba na karatu na izihi fi kulli rubu'in min arba'il qur'ani cikin kowane rubu'i na rubu'in alqur'ani yace to tawalat sab'u suwarin muftatahatun bil huruf al muqatta'a sai ka iske tawalat sab'u suwarin kenan sura bakwai za su jeranta muftatahatun an bude su bil hurufil muqatta'a da harufa wanda suke al muqatta'a waɗanda ake karanta su da sunayen su ba da wasali ba فهذه السبع waɗannan surori guda bakwai musaddaratun sun buɗe bi hamim an gane ko wa sab'un fi rubu'il ladhi qablahu kuma an samu bakwai cikin rubu'in da ya gabata gaban shi zawata alif lam ra as-sittu kina alif lam ra as-sittu guda bakwai mutawaliyatu an gane ko yace to wa alif lam mim al-a'raf alif lam mim sad da kuma alif lam mim sad al-a'raf fa innaha muttasilatun bi nusa za a data da yunusa alama ta kaddama alama ta kaddama til isharatu ilayhi kamar yadda ishara ta gabata zuwa ga wannan ina fata an fahimce ni waftataha awwalul qur'ani ya bude farkon alqur'ani bi suratayn min zalika sura biyu masu huruful muqatta'a wa awwalun nisfi thani sannan kuma farkon nisfi na biyu bi surataini da surori guda biyu ina fata ana fahimta ta nisfu thani nisfu thani eh, nisfi na biyu ai shine eh, su maryam kenan zai dauka su maryam da tsaha an gane ko kenan nan abin da yake son ya ce ba wai dole sai sura bakwai ba ma'ana rubu'i kowane rubu'i hudu hudu sai ka samu eh, budewar shi da kowane rubu'i sai ka samu bude shi da hurufin muqatta'a ko sura biyu ko fiye da biyu wa qala al-karmani ina ganin karmani na amma karmani sun kasa wani malami yake cewa karmani ya faɗa fil ajaibi a cikin littafi da ake kira ajaib ababin ban mamaki na alqur'ani mai tahqiqin wannan littafi number 5 yace lubabu tafsir wa ajaibu ta'wil an gari ko imamul karmani gashi nan ma ya kawo shi karmani na kenan nan karmani kuskure na dama haka dai duke su sun sunan tartibul hawamim saba tartibi jeranta hamim guda bakwai lima bainaha min at-tashakuli saboda abin da yake tsakanin su min at-tashakuli na kamanceceniya daga shakaluna ka san wasu lifi alati mai shakalu ma'ana ai maharafi shakali kina akwai kamanceceniya alladhi khussat bihi wanda an ka kebance ta da shi wa huwa shine anna kullu suratin minha ko wace sura daga cikin su istaftahat istaftahat ta bude bil kitabi da zancen ambaton littafi an wasfihi ko sifofinsa ko sifanta shi ma'a tafawutil maqadiri tare da cewa akwai bambanci shine tafawut tserereniya bambanci na al na gwargwadon yawan ayoyi fi tuli ta fuskar tsawo wal qisari da kuma gajarta wa tashakulil kalami da kuma kamanceceniya ta zance fin nizami a cikin tsari intaha an kace an kai matuƙa yace qultu in ji ba musu yin sai ya ce nicci wanzur ka kalla ila munasabati tartibiha zuwa ga dacewar jerin tasu fa inna matla a ghafir farkon gafir munasibun ya dace li matla izumar da matla izumar farkon zuma tanzilul kitab tanzilul kitab wa matla fussilat shi ko farkon fussilat allati hiya hiya thaniyatul hawamim ita ce ta biyu cikin hawamim surori masu buɗewa da hamim munasibun ya dace li matla hud da farkon suratu hud an gane ko tun da fussilat fussilat ne duk an kawo zancen tafsirin alqur'ani allati hiya thaniyatu zawata alif lam ra kina ice ta biyu wajen masu alif lam ra alif lam ra kinan ta biyu a can da ta biyu da ta biyu anan wa matla'u zukhruf shi ko farkon zukhruf mu'akhid ya dace li matla'i dukhan ko da farkon dukhan wal kitabil mubin wal kitabil mubin wa kaza matla'ul jafiya haka ne kuma farkon jafiya لمطلع الأحقاف يا راشد فرق أحقاف كنم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم wannan shine abin da Imam Suyuti ya kawo ina fata ana fahimta ta to wannan shi ne bayanin da an ka kawo amma tare da haka cikin namu dan karamin sani da Allah ya bamu ana iya karin samun wasu munasabat an gane ko yanzu misali suratul ghafir ta yi bayanin kafirai abin nan suna neman imani lokacin da azaba ta zo musu falan mara au ba sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi mushrikina kaga kafirai za su yi nadama to Allah ya ƙara fayyace wannan a cikin سورة فصلت فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم إلى فتا أنا فهمتها فأما عاد فاستكبروا في الأرض وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى من sani ko mun fahimta ba kina kaga wannan zai zama to kamar ya ƙara fayyace bayanin lokacin da azaba ta zo musu mun gane ko da yadda azaba ta zo musu wannan alaka tsakanin kenan ghafir da kuma fussilat to sannan kuma in muka dibi fussilat ta an yi zancen alqur'ani sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq annahu da alqur'ani ake zance to kuma sai can farkon shura an kai zancen ka zai ka yuhi ilayka wa ilal ladina min qablika allahul azizul hakim mun gane ko sannan in mun ka dibi ƙarshen sura shura ita ma an yi zancen alqur'ani wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha innahu uh, aliyyun hakim wa kadhalika awhayna ilayka ruhan nan qur'ani na min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratal lahi alladhina huma fis samawati wa ma fil ard ala ila Allah tasiru al umur sai an ka kuma zancen al kitabul mubin muna ganewa sai an ka shiga wato kenan cikin suratu az-zukhruf an gane ko to sannan kuma ita ko zukhruf an gane ko sai an ka yi zancen alqur'ani ina fata ana fahimta ta duk da yake a karshen ta muke zance tun da yanzu karshen ta za a zance a hada ta da dukhan ko ba haka ba sai kaga cewa wato an yi zancen alkur'ani amma wato a fakaice ma'ana ba kai tsaye ba waƙilihi ya rabbi inna ha'ula'i ƙaumun la yu'minu mutane da ba sa yin imani to abinda ba su imani da shi ba akwai alkur'ani kai kamar yadda Allah kai ƙara wa ƙalar rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura ko ba haka nan bane to kaga kuma sai an ka bude tunda sun kin imani kuma daga cewa abin da sun imani shi ba alqur'ani sai aka bude da zancen alqur'ani sannan kuma an ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin karshen suratu zukhruf fasfah anhum wa qul salamun ko ba haka bane fa sawfa ya'lamuna da sannu za su sani sai an kai zancen wato abin nan fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhari mubin yakhsha an-nas hadha adhabun alim rabbana kashif anna al-adhaba inna mu'minun ko ba haka bane sai an kai zancen yadda an ka kama su da azaba mun gane ko kenan kaga abu biyu sun zo sannan in muka diba cikin karshen dukhan kuma an yi suratul dukhan kuma an yi zancen alqur'ani fa inda ma yassannahu bi lisanika la'allahum yatadhakkarun fartaqib innahum murtaqibuna ita ma jasiya sai ta bude da zancen alqur'ani ina fata an fahimce ni to ita ko suratul jasiya ina fata ana fahimta ta sai karshe karshen ta sai an kai zancen kiyama ko ba karan bane tunda an ka ce wa badalahum سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض هو العزيز الحكيم ابو بيوكينن نفرقو ان يزنچن قيامه tun daga inda an ka dauko ila qina inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri ma saa kuma sai an kai zancan alqur'ani amma ba kai tsaye ba don an ce zalikum bi annakum ittakhadtum ayati llahi huzuwan ayoyin Allah daga cikin su kuma alqur'ani yana ciki an gane ko to tun da wadannan ayoyin guda biyu an yi zancen istihza'i da ayoyin Allah sannan kuma an yi zancen kiyama ita ma wato suratul ahqaf ta bude da wannan tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-hakim ko ba karan bane kaga zancen me ake yi zancen alqur'ani sannan kuma sai aka yi zancen kiyama bayan wannan domin an ce wa idha hushira nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin ba sai ko mun fahimta ba to wannan shi dai ne abinda zamu iya dan karawa cikin namu dan karamin sani da Allah subhanahu wata'ala ya bamu an gane ko yawwa to yanzu kuma akwai sauran bayanai game da su suwar waɗancan da yake a jere suke waɗannan bayanan su ya kamata a samu a karkare da su ina fatan ana fahimta ta yanzu tun da mun yi bayanin suratu ghafir an gane ko tun da mun yi bayanin suratu ghafir an gane ko to amma sauran surorin su ko ba a yi addirasar adadiyyar maudu'iya kansu ba su ma dole sai an yi ko ba ka dan bane yawwa to suratu fussilat ana kiranta suratu sajada almu'min saboda ghafir suratul mu'min sai a kirata suratu sajada almu'min ba wacin suratu sajada ba ta kai an gane ko yawwa sannan kuma ana kiranta hamim as-sajada don abin manta ta da wacin suratu sajada wadda a suratu sajada ta kai sannan ana kiranta wato abin nan suratul al-masabih an gane ko dan ya ce wa zayyana sama'a ad-dunya bi masabih wa hifza sannan ana kiranta suratul aqwat wa qaddara fiha aqwataha ina fata an fahimce ni yawa amma dai sunan tafi shaharar shi shine suratul fussilat sannan kuma adadin ayoyinta a lissafi shami eh, tana da aya hamsin da biyu alhijazi kuma tana da aya hamsin da uku an ce hijazi kenan makki da madadi alkufi kuma eh, tana da ayoyi eh, hamsin da hudu wannan shi ne abinda ya abin nan suratu fussilat adadin haruffanta haruffa dubu uku da ɗari biyu da tamanin da biyu adadin kalmominta kuma kalima ɗari bakwai da tas'in da shidda arama ko ko da gomiya tara da shidda ko yawwa arama sannan abdalla tsayyar ya ce fi ha mansukun a cikinta akwai wanda an ka shahi to amma dai eh, sai an tantance wannan ya ce to a tartibul mushafi an dibi tartibinta ita suratu fussilat kenan ita ce sura ta 41 in an ɗauko jerin surorin alkur'ani daga sama tartibin ta na sabka kuma at-tartibun nuzuli wato a cikin al-itqan fi ulumil qur'an da kuma ayatul mutashabihatul alfaz na abdul doktor abdullah tayyar ita ce sura ta 61 da sabka an gane ko to surar da ta zo bayan ta kuma sai suratul shura cikin ad-dirasa al-adadiyya wal mawdu'iyya suratul shura makkiyya ce ita ma suratul fussilat makkiyya ce an gane ko adadin ayoyin suratu shura aya hamsin da uku ba mu ga wani saɓani ba a iya binciken da mun kai adadin haruffanta kuma tana da harafi dubu uku da ɗari hudu da talatin da ɗaya adadin kalmominta ita ko suratu shura tana da kalima ɗari takwas da sittin an gane ko abdallah tsayyar ya ce fi ha nasikhun wa mansukh a cikinta akwai nasikh wa mansukh wanda mun ce a ɗauke su bi ma'anar am ya fi saboda galibin surori muke ba su ɗauke da wani hukunci tartibul mushafi in an dibi tartibin ta na mushaf ita suratul shura ita ce wato sura ta 42 in an dauko daga sama amma at-tartibun nuzuli tartibin ta na sauka ita ce wato al-itqan fi ulumil qur'an imam suyuti ya kawo ta sura ta 69 abdullah tayyar kuma ya kawo ta a sura ta 62 nazalat ba'da fussilat sun kace ta sauka bayan suratul fussilat an gane ko sannan kuma ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanwir shi ko ce nazalat ba'd al-kahf ta sauka bayan kahf wa qabla ibrahim sannan ta sauka kafin surat ibrahim ita suratu shura kenan sura ta gaba sai suratu zukhruf cikin waɗannan hawamim suratu zukhruf makkiyya ce dalilin sanya mata suna suratu zukhruf saboda mi saboda an ce wa zukhrufa ita ko suratu shura an ka ce wa amruhum shura bainahum adadin ayoyin suratul zukhruf aya 89 ne ba mu ga sabani ba sai dai akwai shi mu kai gare shi ba adadin haruffanta suratul zukhruf tana da harafi 3508 adadin kalmominta suratul zukhruf tana da kalma 825 banda irin sufi da ila muna faɗan wannan abdullah tayyar yace fiha mansukhun a cikinta akwai ayoyin da an shahe su walaysa fiha nasikhun amma cikinta babu ayat da ta shafi wannan dole yana buƙatar tahqiqi ga ɗalibin ilimi ko ko ya ɗauke shi ma'an al'am ana iya samun kenan al'am wal khas da mutlaqul muqayyad an gane ko da kuma shi kanshi nasu din wal mansukh a wani a wani wuri nazalat ba'da shura sun kace ta sauka bayan suratu shura muna ji da kyau ita suratu zukhruf ibn ashir kuma yace nazalat ba'da fussilat ta sauka bayan suratu fussilat an gane ko wa qabla ad-dukhan kenan kafin suratu ad-dukhan الترتيب المصحفي ترتيب انت مصحف اتتي سورة أربعين دا أكو إن أن أكو دا سما الترتيب النزولي كما دا الإتقان في علوم القرآن نسيوتي تكنسا دا كما عبد الله الطيار سن كاوتا اتتي سورة ستين دا أكو دا سبكا سي سورة تقبا اتتي سورة الدخان سورة الدخان أنغانيكو سنة أنا كيرا تحاميم الدخان saboda Allah ya ce fartaqib yawma ta'ti sama'u bi dukhanin mubin an gane ko ta sabka ne a makka ita ma makkiya ce sannan kuma adadin ayoyinta tana da ayoyi 59 a adad al-kufi sannan kuma tana da ayoyi 57 a adad al-basri sannan tana da adadi tana da ayoyi 56 a sauran baqiya din sauran da ba a kawo ba kenan da al-adad ash-shami da al-madani al-awwal da al-madani al-akhir da kuma al-makki to kuma muna yawon maimaitawa muna faɗa cewa saɓanin ayoyin ba adadin ayoyin ba shike nuna ba an samu ƙari ciki a'a inda wani ya ɗauka aya wani kuma ya ɗauke shi wakafi muna maimaita wannan abdullah tayyar ya ce fiha mansukun a cikinta akwai ayoyin da aka shafe wa laysa fiha nasikhun babu ayat da ta shafe hukuncin wata aya a cikinta wannan yana buƙatar dole sai an yi tahqiqi ko kuma ce a ɗauke shi bi ma'ana an-nasakh inda al-mutaqaddimin alladhi yashmalu nasakh al-ahkam ويشمل العام والخاص والمطلق والمقيد ترتيبنا المصحف إن من دي بترتيبنا مصحف إتتي سورة 44 إن أن أوكو جيري لغا سما والترتيب النزولي ترتيب انت نسوكا أتكلم على إتقان في علوم القرآن دكما عبد الله الطيار إتتي سورة 46 دا سبكا نزلت بعد سورة الزخرف سنكتي تا سبكا باين suratu zukhruf wa qabla suratul jafiya kafin suratu aljafiya muna ganewa ko yawwa surar da zamu je ta gaba sai suratul jafiya suratul jafiya ita ma makkiya ce ta sabka kina a ina a makka sannan abin da an kasance mata suna jasiya wa tara kullu ummatin jafiya kalma ta zo wannan kiran kalmar ta zo kuma ana kiranta hamim aljafiya an gane ko sannan kuma su ana kiranta suratul shari'a tunda Allah ya ce thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun adadin ayoyinta tana da ayoyi 37 an gane ko yawwa ayoyi 37 sannan kuma Imam al-Alusi ya kawo riwaya mai tafsirin nan cewa anil kufi daga mutanen kufa tana da ayoyi 36 an gane ko adadin haruffanta suratul jafiya tana da harafi dubu biyu da harafi sha hudu adadin kuma kalimominta tana da kalima ɗari hudu wato da tamanin da takwas banda su fi da ila abdullah tsayyar ya ce fiha mansukun wa laysa fiha nasikun a cikinta akwai mansukun wanda an shafe amma babu nasik a cikinta ina fata ana fahimta ta galibin irin wangan in ka jera cewa mansukun din cikin ayoyi makkiya wanda an ka shafe wanda an ka shafe ayoyin yaƙi ne waɗanda can da ba a umarni musulmi da yaƙi ba ina fata an fahimce ni to galibi wannan ne yake zance kansa a tartibul mushafi in muka dibi tartibin ta a cikin mushaf ita suratul jafiya ita ce ta 45 a tartibul nuzuli tartibi kuma na sabka kamar da docin al-itqan fi ulumil qur'an ita ce sura ta 64 abdullah tayyar cikin ayatul mutashabihat al-alfaz ita ce sura ta 65 shi ya kawo ta nazalat بعد الدخان تاسب كبارين سورة الدخان وقبل الأحقاف تاسب كبارين سورة الأحقاف سي سورة تبقى تكرشنسو شكين حميم سورة الأحقاف مكية إتما تاسب كأمكة أنغاني كو يوا سننكما آه الأحقاف سنكة جمع حقف ني واتو شيني وهو جبل من الرمل واتو tudun rairai ko kuma ka ce wato tudu ne na rairai mai girma shi da ake kima abin nan kuma abin nan ana kiran shi hiqaq rere shi yasa ibnu qasim ce bi hiqaqin akankali wuri ne ba gire mai rere akankali wanda yake duddulalle in ji malaman zauri suratul ahqaf kenan suratul ahqaf makkiya ce adadin ayoyinta tana da ayoyi 35 a adadi al-kufi sannan kuma tana da ayoyi 34 a lissafin sauran waɗanda ba a kawo ɗin ba an gane ko almadani al'awwal da almadani al'akhir da almakki da albasri da ashami adadin haruffanta tana da haruffa dubu biyu da ɗari shidda da biyu adadin kalmominta kuma tana da kalma ɗari shidda da arba'in da shidda abdullah tsayar ya ce fiha mansukun wa laysa fiha nasikun a cikinta akwai ayoyin da aka shafi tana yawan abin cinkinin an duba akwai ayoyin yaƙi na haƙuri da suke nuna ai haƙuri kenan kada ai yaƙi an gane ko a tartibul mushafi tartibin ta na mushaf in an duba ita ce sura ta arba'in da shidda in ka ɗauko daga sama wa tartibul nuzuli tartibin ta kuma na sauka a cikin al-itqan fi ulumil qur'ani an kawo ta sura ta 65 abdullah tayyar kuma cikin ayatul mutabihatul alfaz ta zama to sura ta 66 nazalat ba'da al-jafiya sun kace ta sabka bayan suratul jafiya wa qabla suratul zariyat ta gabaci suratul zariyat da sauka wannan shi ne takaitaccen bayani game da surori da ake kira alhamim ko alhawamim ko alhamim a takaice to nan ya kamata mu jaburki suratul qital an gane ko eh to sannan kuma ana kiranta suratul muhammad don haka za mu fara da ad-dirasa al-adadiyya al-mawdu'iyya kafin mu dawo cikin littafin ta nasu kudurar na imamu suyuti muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya suratu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sura wadda da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane ko makkiyatun wato ta sabka a makka an gane ko abinda malamai suka tafi akan shi wa qila madaniyya wadansu malamai suka tafi a'a ita madaniyya ce ma'ana a madina ta sabka an gane ko waƙila madaniya walakin fiha ayatun makkiya wasu malamai suka ce a'a a madina ta fara sauka amma a cikinta akwai ayoyi makkiya ban sani ko mun fahimta ba saboda in ka dibi zancen yaƙi fa idza laqitum alladhina kafaru fa darbar riqabi zancen yaƙi a madina an kalata yaƙi ina fata an fahimce ni sannan kuma an yi zancen munafikai wa minhum man yastami'u ilayka hatta idza kharaju min indika qalu lil ladina utul ilma ma za qala anifa innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an inna mastadallahum ash-shaytanu bima iktasabu an gane ko to an yi zancen yaki to tunda an yi zancen yaki yana nuna cewa suratu muhammad sura ce madaniya an gane ko amma a cikinta bai hana a samu ɗansu ayoyi waɗanda su makkiya ne ina fata an fahimta to wannan kuma za ka iske malaman ulumul qur'an suna yin tarjihi saboda waɗansu wato dalilai don saboda za ka ga wa ya ƙulun ladina amanu laulanun zilat sura fa'iza un zilat suratun muhkamatun wa zukira fi halƙitalu kaga nan suna zancen me yasa ba a kawo zancen yaƙi ba shi ko wannan yana nuna cewa tana yi wa labari ne ake bayar na halin da suka kasance don alamtar ila ladina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alaihimul qitalu idha fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyatillah wannan cikin suratul nisa ina kuma suratul nisa ne madaniya ce kenan tana yi wa labari na Allah bari shi sauka sun ka ce a'a sura ce makkiya amma idan ka dibi siyakinta da ayoyinta zaka ga cewa sura ce madaniya amma bai hana a samu bai hana an gane ko bai hana a samu ayoyi ayoyi makkiya a cikinta in ma an samu ɗin ban sani ko mun fahimta ba eh don haka mu dai saboda dalilan da muka gani mun rinjaye da cewa madaniya ce amma bai hana a samu ayoyi wato makkiya eh innal ladina taddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahum ruhud ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum domin wannan aya ita ce a cikin suratul qital innal ladina abin nan waccan aya da muka karanta tana cikin suratul ali imran innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an to ana kiranta suratu muhammad kuma ana kiranta suratul qital don an ce fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dhukira fiha alqital to suratu muhammad saboda sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin ta walladina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzila ala muhammadin dama sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muhammad wuri hudu ne zo cikin alqur'ani ma kana muhammadun وما محمد ما كان محمد على محمد محمد رسول الله ما كان محمد أبا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل في سورة آل عمران وما محمد ما كان محمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين أقالكم على محمد والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد سيكما محمد رسول الله في سورة الفتح والذين معه أشد على الكفار سيكما أحمد ديدوشكو في سورة الصف أما dukkansu babu inda Allah ya kira shi ya Muhammad ba kira bane labari ne ake bayarwa Allah cikin alkur'ani bai taba kiran manzo Allah sai ce ya Muhammad sai da ce ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan rasul na an kira shi da annabta an kira shi da manzanci akwai maganganu na balaga waɗanda waɗansu suna faɗa suna cewa in kaji Allah ce ya ayyuhar rasul saboda sakon ya shafe shi ne ya shafe al'ummomin duniya gaba ɗaya amma in ya ce ya ayyuhan nabiyyu to farkon abin abin shi ya fara shafa masani ko mun fahimta in kaji ya ayyuhar rasul da kaji zancen risala to abin ya shahi al'ummar shi ne gaba daya amma in kaji an ce ya ayyuhan nabiyyu sun kace to abin farko shi yake fara shafa ka hanyar kai ga al'umma muradu bihil umma amma farkon ibtida'an yana farawa ne da shi kamar yanzu in kaji rasulu to da shi da al'umma ta duka an gani amma an kace nabiyyu da shi aka fara wasu nan aka ga al'umma ta yi ba sani ko mun fahimta ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak kaga wannan qadiyar da shi ta fara ba sani ko mutawa amma ya ayyuhan rasul sai ce mi balligh ma unzila ilayka min rabbika isar da sako ya shahiwa ya shashi al'umma haka duk da yake nabiyyu da rasul duk dai suna zancen al'umma ne to amma dai shi rasulu an hankalta ma ya shafi kowa da kowa nabiyyu kuma abin ya fara ne da shi sannan ya kai ga al'ummarsa haka malamai sun kai bayani wallahu ta'ala a'lam al-muhimmu malamai suke cewa ya ayyuhan nabiyyu guda 25 ne cikin alkur'ani sannan ya ayyuhan rasulu guda biyu ne cikin alkur'ani duka suna cikin ma'ida ya ayyuhan rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr da ya ayyuhan rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik an gane ko ana kiranta suratul qital ita wannan sura kuma ana kiranta suratu alladhina abin nan alladhina kafaru ana kiranta suratu alladina kafaru to suratu alladina kafaru da ba ai da shi ta bude alladina kafaru wasallu sabilillah dan a gane ta nan adadin ayoyinta tana da aya 38 a lissafi na kufa al'adadul kufi sannan tana da aya wato 39 a adadi na almadani guda biyu almadani al'awwal wal akhir da al'adadul makki da kuma ashami aya 39 sannan tana da aya 40 a al'adad albasari an gane ko ita suratu muhammad kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malamai sun ce adadin harufanta tana da harafi 2,360 adadin harufanta 2,360 adadin kalmominta kuma tana da kalma 542 an gane ko abdallah tsayyar ya ce fi ha mansukhun a cikinta akwai ayoyin da an shafe su walaisa fiha nasikhun amma cikin ta babu ayat da ta shafe wani wani hukunci ina fata an fahimci to wanga da bayani da kawo ce ai mu dai mun duka sha dauke shi bi ma'anar al duk da yake sura ce madaniya to kaga irin cikin ta yace balaisa fiha nasikhun alhali ko cikin ta akwai umurni da ayyaki to duk kuma ayi umurni da ayyaki kenan fahimta wadansu malamai sun shafe ayoyin da sun kace kada ayyaki a makka kun gane ko المهم الترتيب المصحفي أن دي بترتيب انت na jerin surorin alkur'ani ita ce sura ta 47 a tartibin nuzuli tartibi na sauka a cikin al'itqan ita ce sura ta 96 a cikin ayatul mutashabihatul alfaz na abdullah tayyar ita ce sura ta 95 mun gane ko nazalat ba'da suratul hadidi ta sabka bayan suratul hadid bayan suratul hadid an gane ko kenan wa qabla suratul ra'd kenan ta sabka gabanin suratun ra'ad na fata an fahimta to wannan shi ne dirasa ta kaitatta bi ikhtisar ta abin da shafi ad-dirasa al-adadiyya al-mawdu'iyya to da malam bello koha ta an ka bude ta to eh gaskiya to Allah ya kama muna Allah ya ba mu nasara haka haka haka wani lissafi lissahi lissahi lissahi to sun gane lissahin kuɗi mallam walin bello inda kuɗi na aka lissahi suratul qital imamu suyuti a cikin ta nasu kudurar suratul qital ya yi amfani da ɗaya daga cikin sunaye an gane ko bai yi amfani da suratul muhammad ba to kenan tana da sunaye guda biyu la yakhfa yace baya oyuwa wajhu irtibati awwaliha fuskar kulluwar dacewar farkonta bi qawlihi fi akhir al-ahqaf da kuma fadar Allah a farkon ahqaf hal yuhlaku illa alqaumul fasiqun eh ai asalin shi ma yuhlaku ne tunda hal wa gaba ta tambaya bace tunda illa ta zo bayan ta sai zaman to bi ma'ana ma fa hal yuhlaku illa alqaumul fasiqun ai ma yuhlaku illa alqaumul fasiqun ba wasu halaka sai mutane fasikai kafirai kenan da fasikin musulmi shi ma sai ya halaka tunda nan duniya Allah ka azabtar da shi eh in mutun na zinau ya kibari sai sida sai ta kama shi kaga da sida ta kama shi magana ta kari ya halaka tun da nan duniya ya samu kabarin shi da masu saba ma Allah suna yin zinaci zinaci zinaci da cututtuka da sauransu Allah kai mana tsari yace wattisaluhu kenan kuma baya boyuwa kenan la yakhfa wajhu irtibat awwaliha bi qawlihi fi akhir al-ahqaf wattisaluhu da kuma hadashi dace wasu kenan wa talahumuhu da shigar su cikin juna shine talahum da haka ramini بحيث أنه لو أسقطت البسملة منه دا أن جاي بسملة misali shine usqitat an saryar da ita inji malaman zauri lakana muttasilan ittisalan wahidan da ta zama to kamar sura wato haduwa haduwa guda la tata la tanafura fihi babu wato kamar kace rashin dacewa ko nisanta annufur shine nisanta an gane ko kal ayatul wahida kace kamar aya dai ce akhidan bi akhidan ba'duhu bi unqi ba'd kinan sashen shi yana rike da sashi yana yana rike da wayan sashi ma'ana rike ne yana tare da juna mun gane ko saboda mi da an ka ce fa hal yuhlaku illa alqawmul fasiqun su waye fasiqan alladina kafaru wa saddu an sabilillah shi ne ce kamar da za ka sare basu malar da za ka iya ganin duk magana guda ta suna za su halaka su waye za su halaka alladina kafaru wa saddu an sabilillah adalla amalu kenan humul ladina kafaru wa saddu an sabilillah na'am mun gane ko saboda an fahimci wajhul ittisal in ji imam suyuti sura ta gaba sai wato suratul fathi an gane ko suratul fathi eh, ita ce inna fatahna laka fathan mubina an gane ko sannan abin da ake nufi da shi su- fathu na sulhul hudaybiya ba wai bude makka ba wasu sun ce bude makka ake nufi a'a nan inna fatahna laka fathan mubina nan sulhul hudaybiya ake nufi tunda daga gare shi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu dama yayi sulhu ya koma ya shirya har yayi karfin da yazo yayi fathu makka amma da mutane sun ce fathu makka ake nufi a'a shi shi- shi fathu makka wato wannan shi aka fara da shi sulhul hudaybiya sannan an kaje ga fathu makka ka ai lokacin ma ba a yi fatahu makka ba dan Allah ce laqad sadaqa Allah rasuluhu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjid al-haram in sha Allah aminina wannan ba fatahu makka ake nufi ba amma dai wani dalibi bai zo ce fatahu makka na aka nufi Allah ya kyauta eh almuhimmu dai zaka kalma ta fathu asalin ta tana nuhin budewa kuma tana nuhin cin nasara wa yaquluna mata hadha al-fathu in kuntum sadiqina mana suna tambaya wani lokaci ne da wannan nasarar da aka muku alƙawari ba ana nuhin wani lokaci ne za a zo a bude kofa ba kadiba tun cikin uh, tafsiri fa asallahu an ya'ti bil fathi aw ar- am aurin min indihi ko ba ka dan bari dama Allah alƙawarin zai zo da fathu din to gashi nan yazo akwai fathu na makka shi wance inna idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja shine zancen fathu makka kun gane ko to Allah ya kyauta malam bahaushe ma ya dauko wannan yace Allah shi muna fatahi
nasara
adadin ayoyinta tana da ayoyi guda 29 ba mu cimma wani sabani ba dai eh, da muka gani adadin haruffanta tana da harafi eh, ita suratul fathi harafi 2456 2456 adadin kalmominta kuma tana da kalma 560 abdullah tayyar ya ce fiha nasikhun a cikinta akwai ayoyin da aka shafe su walaysa fiha mansukh amma a cikinta babu wanda wato aka shafe fin wannan duk mun ce da yana bukatar tahqiqat ba wai faɗan ba kawai duk da kima mutum sai ya koma cikin littafin da suke bayanin annasikh wal mansukh a cikin alqur'ani eh, akwai eh, annasikh wal mansukh imamu suyuti ya keɓe babi a cikin al-itqan kan bayani kan shi hadda wanda ya zo cikin alqur'ani sannan kuma eh, abin da littafai na ulumul qur'an na usulul tafsir zaka su suna keɓe babi wanda ke da alaka da annasikh wal mansukh da qawaid kin da mutum zai bi dan ya gane nasikh wal mansukh akwai kuma nasikhul hadisi wa mansukhihi eh, shi ma akwai shi cikin ilimin hadisi ilimi ne da mai muhimmanci kuma akwai shubhat da ake kawo kan shi dalibin ilimi ya karatu kan wannan da kuma yadda za a yi raddi ga makiya ala ayyati hal barin bar shi haka الترتيب المصحفي ita suratul fathi in an dibi jerin surorin alqur'ani ita ce sura ta 48 an faro lissafi daga sama at-tartibun nuzuli tartibi na sabka an gane ko a cikin al-itqan fi ulumil qur'an imam suyuti ya kawo ta ce ita ce sura ta 100 da wato 13 a cikin riwaya cikin da ya kawo amma abdullah tayyar shi ya kawo ta sura ta 111 da sabka na fata an fahimta nazalat ba'da as-saffi sun kace ta sabka bayan suratu as-saffi ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun subhana lillahi ma fis samawati ma fil ardi wa huwal azizul hakim ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun wa qabla surati at-tauba ta sabka gabanin suratu at-tauba an gane ko yawwa yace nazalat fi sanati as-sadisa malamai suka ce ta sabka a shekara ta shidda ba'da al-hijrati bayan hijira بعد منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hito daga Hudaybiya wa qabla ghazwati Khaybar kafin ayyakin Khaybar an gane ko ina fata an fahimci ni Eh, eh, fi mawdi'in an gane ko akwai akwai wani wuri da ake cewa ina ganin Qura'ul al- Ghamim Qura'ul Ghamim sun kace wuri na baina Makka wal Madina tsakanin Makka da Madina eh insha Allah don haka ɗalibin ilimi sai shi abin nan wannan dai a takaicen takaitawa dai shine bayanin da eh, aka kawo cikin addirasa al'adadiyya wal mawdu'iyya bi ikhtisar mai so sai ya koma cikin eh, littattafai da daban-daban ya ƙara eh, nuta suratul fathi inji imamu suyuti a cikin ta nasu ƙuddurar ya ce la ya baya ɓoyuwa wajhu husni wad'iha fuska ta kyawun dacewa inda an ka dora ta huna anan li'anna al-fatha domin abin ake nufi da al-fathu budi bi ma'anar nasr shine nasara murattabun alal qitali yace an jeranta shi akan yaki sai an yi yaki sannan ake samun mi zancen nasara wa qad warada fil hadisi ya zo a cikin hadisi annaha mubayyinatun lima yuf'alu bihi wa bil mu'minina ba'da ibhamihi an gane ko kiran wa qad warada fil hadisi ya zo a cikin zance annaha mubayyinatun za ta bayyana ban san ko da hadisi ne yake zance ba an gane ko almuhimmu dai za ta mubayyinatun ita wannan za ta bayyana lima yuf'alu bihi game da abinda za a yi da annabi sallallahu alaihi wasallam wa bil mu'minina da annabi da mu'minai ba'da ibhamihi bayan an kawo shi a dunkule fi qawlihi fil ahqafi wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum an gane ko ba san abinda za a yi da ni ba ba san abinda za a yi da ku ba nan ba yana nufin bai san ba ko mashi ba an gane ko ma'ana ban sani ba shin za a kashe ni kamar yadda sauran annaba aka kashe su ko ku ba zan mutu ba ko ku mutuwa zan yi shine abin da aka nuhi ma yuf'alu wa ma adri ma yuf'alu bi wa la bikum don Allah ya ce wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda Allah ku baya saba alkawari muna gane ko ma'ana shin kashe ni za a yi ko ko a'a mutuwa zan yi shine ma adri ma yuf'alu bi wa la bikum amma yan shi a sai sun kare rike ga aya sai su kai kaji annabi ma an ce wa ma adri ma yuf'alu bi wa la bikum amma wai an kirkiro hadisi sai an ce wai asharatul mubashirin bil janna wai wasu mutane musu lamu ne aljanna amma shi annabi wa adri ma yuf'alu bi wa la bikum kaga sakare ina fata an fahimce ni ga Allah yana cewa wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda tabbas Allah sai ya baka sannan Allah ya ce wa adallahu almu'minina wal mu'minati jannatin kuma ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara na fata an fahimta amma duk da haka waɗanda ayoyin ba su yarda da su sai an kirkiro aqidatul albada wato wani abu ya bayyana ga Allah an gane ko ko kusan ce ai da Allah ce laqad radiyallahu anil mu'minina ce bai ce laqad radiyallahu anil ladina bay'unaka ba anil mu'minina kina mu'minan su daga cikin su ba ba duk sahabban bane anil mu'minina ce ba sai anil ladina bay'unaka ba kai akwai littafi sunansa gashi nan ba littafin جاء دور المجوس الأبعاد التاريخية والعقائدية والسياسية للثورة الإيرانية دكتور عبد الله ina ganin al-khurayya ne ko al-gharib littafin yana da kyau kwarai da gaske alibi ilimi ne karance shi zai ga wasu abubuwa na tarihin shi'anci da sauran littafai da malamai suka rubuta mun gane ko wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum fa kanat muttasilatan bi suratul ahqaf min hadhihi al-jumla kiran ta wannan fuskar ta dace da suratul ahqaf tunda an ce ba a san makoma ba ya zo a dunkule to ga makoma Allah ya bayyana inna fatahna laka fathan mubina to wannan shi ne abinda wato shi imamu suyuti ya kawo a cikin wato tana su kudura kiran kaga ya ketare sura da take da alaka da ita tunda ya samu wata aya da take da alaka da sura da take gabanta kiran duka ɗaya ne babu matsala kiran ziyaratu tafsirin ne an ka an ka an ka kara ban sani ko mun fahimta ba yawwa to sannan kuma abinda ba za mu iya karawa da Allah ce wa in tatawallau yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum in kun juya kun ba da baya Allah zai kawo su mutane wadanda ba ku ba ko ba haka da Allah ya faɗa ba to babu matsala ina fata ana fahimta ta ma'ana an ce in sun juya sun ba da baya to qur'ani bai sarraha ba shin sun juya sun ba da baya ko ba su juya sun ka ba da baya ba sai suratul fatah ta zo ta bayyana ba su juya sun ka ba da baya ba eh sai ta bayanin cewa tabbas sun tabbata tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga sai a kore wannan wannan shubha din kaga ta wannan kuma kana iya samun wato alaka tsakaninta ko kuma suratu suratu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta zo ta yi bayanin munafikai an gane ko ma za qala anifa ulaika alladhina taba Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum sannan an ka zo an kai zancen yaki an gane ko laula nuzilat sura fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dhukira fiha alqital ra'aita alladhina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nadhara almaghshi alayhi min almaut to yanzu ga qital kin yazo to waɗannan sahabban nan dhukira fiha alqital amma ba su yi nazarar laibar shi alaihi min mutuwa yaki sun kai wannan yake tabbatar maka ba munafikai bane ina fata ana fahimta ta kaga dai alaƙoƙin ana iya samun su wallahu ta'ala a'lam sura ta gaba sai kuma suratul hujurat suratul hujurat madaniya ce akwai kuma kalmata hujurat cikin ta ko innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat aktharuhum la yaqilun adadin ayoyin ta tana da ayoyi guda 18 kuma ta sabka ne a Madina ita babu sabani adadin haruffanta tana da harafi eh, suratul hujurat tana da harafi dubu ɗai da ɗari hudu da tis'in da uku sannan adadin kalmominta tana da kalma ɗari uku da hamsin da uku an gane ko yawwa tartibinta kuma na mushaf ita ce sura ta 49 in an ɗauko daga sama lissafin surori sannan tartibin nuzuli a cikin al'itkan tartibin ta na sauka ita ce sura ta 108 a cikin al'itkan ya da wayoyin da an ka kawo abdullahi tayyar kuma ya kawo ta a sura ta 106 da sauka cikin ayatul mutashabihatul alfaz nazalat ba'da suratul mujadala ko mujadila kidan ta sabka ne bayan suratul mujadala bayan ta wa qabla suratul tahrim sannan kafin suratul tahrim an gane ko kenan bayan mujadala ta sauka kenan mujadala ta gabace ta qabla suratul tahrim kenan ta gabaci suratul tahrim sauka nazalat fi sanati tasi'a min al-hijra an gane ko kenan ta sauka shekara ta tara daga hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam amul amal wufud shekarar baki masu taro tuttuɗowar baki shine alwufudu jam'i na alwafudu alwafudu kuma shine jama'a mai yawa ina fata an fahimce shine alwafud wafudu jama'a mallan bello alwafidi na kuma waɗanda suka zo daga baki kiran ko waɗanda suka fito daga wani wuri shi yasa ake kiranta abin an gane ko yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafda mallan bello to amin amin wannan shine takaitaccen bayani al-hujurat kenan dakuna su ne abin da ake kira hujurat wannan shine takaitaccen bayani eh ada in ba man dama in ba mantuwa ba ai duk kalmar da lissan ma akwai hatsari gare ta ni da kaina nake kokari sai dai in naga kamar sai dai mantuwa haka eh la yaqilun ba suratul hujurat imam suyuti a cikin tanasuq ad-durar yace la yakhfa ta'akhi hatayn suratayn baya boyuwa wato kulla kulla kawanceceniyar ko kuma alaka ta munasaba tsakankanin ta'akhi yan uwantaka kenan ayar amana nufin dacewa tsakanin waɗannan surori ta'akhi hatayn suratayn al-fath wal hujurat kenan suratul fath da al-hujurat ma'a ma qablahuma da abin da ke gabanin su likaunihima madaniyatayn domin dukkan su kowace ta sabka a madina wa mushtamiltayn ala ahkamin kuma ko ce ta kumshi hukumce hukumce fatilka fiha qitalul kuffar kinan waccan akwai yakan kafirai a cikin ta ita suratu wato abin nan kinan suratul fath wa hadhihi fiha qitalul bugha ita ko wannan akwai yakin al-bughat jam'in ne al-baghi yan ta'adda masu kare masu masu masu hoshi yan hoshi eh yan hoshi da makami yawa masu tariya hanya domin Allah ya ce wa in ta'ifatani من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله wannan ma sai a ce a'a yaki in ya faru tsakanin mu'minai ina fata an fahimce ba dole ba sai abin nan tunda faqatilu allati tabghi yace ba wai dole ba sai buga buga tunda su buga ai koyewa ne za su yi suna kai hari an gane ko duk da yake su ma suna iya shiga su yaki musulmai kamar abin nan a albuga ai su faransa ba musulmai bane kitalul kuffar kamar nan buga musulmi da musulmi su yaki juna ko gaba da gaba ko kuma su buga boyewa ne suke yi sama hanya suna fashi da makami ayat da ta fi bayani kan yan fashi da makami ita ce aya ta abin nan ta cikin suratul ma'ida inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'awna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ard an gane ko almuhimmu dai kowace cikin su dai tana bayanin wagga a yaki kafirai wagga ko in yaki ya barke tsakankanin mu'minai ya za a yi wa tilka waccan yana nufin suratul fath kenan khutimat bil ladina amanu an bude ta da alladina amanu bayanin masu imani wa adallahu alladina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima wa hadhihi ita ko wannan iftatahat bil ladina amanu ita ko ta bude da masu imani ya ayyuhal ladina amanu kenan da waɗanda an ka ƙara bayani kansu kuma su an ka bude bayanin hujurat da shi wa tilka tadammanat tashrifan lahu sallallahu alaihi wa sallam khususa matla'iha kenan waccan تضمنت تاقمشي تشريفا جرمماوا له غريشي صلى الله عليه وسلم من الله تيرا دا منتي الله تبتا غريشي خصوصا يتي مسمى مطلعها خصوصا مطلعها كنن فركونتا تون انت انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر هذا اي جرمماوا والحجرات ايضا في مطلعها انواع من التشريف lahu sallallahu alaihi wasallam ita ma akwai cikin hujurat girmamawa ga manzo sallallahu alaihi wasallam tunda an ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasulih mai taqiqi littafin ma ya kawo shi anan batri in kadiba nan kasa gashi nan la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasulih innal ladina yughudduna aswatahum inda rasulillahi innal ladina yudadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun ita ma dai ta kunshi girmama manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kaga kina an samu dacewa malam bin an samu dacewa to sai sura ta abin nan suratul zariyat ita kuma eh, suratul eh, al-hujurat gare ta sai suratu az-zariyat ko ba haka ba na'am to bayan suratul eh, al-hujurat sai eh, suratu qaf duk da yake cikin al-it- eh, tanasukhud durar shi imam suyuti bai kawo bayani ba kan suratu qaf ko ba haka ba kenan yanzu za mu yi addirasa al'adadi al-mawdu'iyya sannan kuma eh, sai mu dan yi ijtihadi an gane ko mu faɗi waɗansu munasabat gwargwadon abin da Allah subhanahu wata'ala ya abin nan ya sanar da mu ko ba haka ba to suratu qaf a cikin dirasal adadi al-mawdu'iyya dama ana kiranta suratu qaf makkiya ce sannan kuma ana kiranta suratu qaf wal qur'an al-majid kaga dai ana wuri guda har yanzu an gane ko saboda ta bude da harfi na qaf adadin ayoyinta tana da ayoyi 45 sannan kuma eh, ba mu ga wani sabani ba dai iya binciken mu game da adadin ayoyi adadin haruffanta tana da harafi 1000 da 473 harafi 1473 an gane ko adadin kalmominta kuma tana da kalma 373 373 abdullahi tayyar ya ce fiha mansukhun wa laysa fiha nasikhun a cikin ta akwai wanda an ka shafe amma babu wanda ya shafe kina tana yiwa ya zancen ayoyin da sun kai bayanin wato ai hakuri kada ayi yaki a makka suna zai cewa an shahe su ko ba haka ba tartibul mushafi tartibi na mushaf a jerin surorin alkur'ani ita ce sura ta 50 annuzuli kuma tartibi na sabka ita ce sura ta 34 eh, kamar da cikin al-itqan da kuma ayatul mutashabihatul alfaz na abdullah tayyar nazalat ba'da al-mursalat suka ce ta ta sabka ita suratu qaf bayan suratul mursalat kenan suratul mursalat ta- ta riga ta sabka wa qabla surat la uqsimu bi hadha al-balad sannan kuma ta sabka gabanin suratu la uqsimu bi hadha al-balad sannan da mutu la uqsimu bi hadha al-balad bayan ta ne ta sauka an gane ko to wannan shine takaitaccen bayani game da suratu qaf amma imam suyuti da yazo cikin talas quddurar bai ce komi ba game da wato suratu eh, suratu qaf bai ce komi bayani kanta kenan yanzu abinda dai zamu iya cewa cikin anwa'ul munasaba muna da munasabata daban-daban suratu qaf makkiya ce kenan nan muna iya duba cewa dama ƙur'ani kala biyu ne akwai makki akwai madani kenan an kawo sura mak- madaniya ta ƙare sai an ka kawo sura makkiya mun gane wannan ɗai kenan munasaba ta biyu a cikin suratul um, hujurat an yi bayani ne an karkare bayani kan munafunci innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jaharu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah kaga nan zancen munafinci ne ake yi qul atu'allimuna allaha bi dinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ko baka nan bane qalat al a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna kaga nan ana batun tace imani ne kaga nan zancen munafinci ne ake yi suratu qaf ita ko ta bude da zancen mi ta bude da zancen kafirai an gane ko bal ajibu an ja'ahum mundirun minhum fa qala kafiruna hadha shay'un ajib kaga kafiri kuma kishin mi kishin mumini ne to kenan ko su su munafikai kafirai ne a ina a boye su kuma kafirai kafirai ne a bayyane shikenan ba sai kun fahimta ba an yi bayanin munafiki an dawo an yi bayanin kafiri ina fata an fahimta kuma Allah ya ce wa'adallahu almunafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannama can cikin suratul tauba to ba sani ko mun fahimta ba sannan kuma kana iya cewa eh, munafikai eh, ba su yadda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a boye a bayyane da sun ke yadda da shi ko ba ka dan bane eh قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا kidan nan bayani da- game da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to tunda su suna bayyana imanin su misali cikin su ba ba duka ba duk wanda zai bayyana kidan sun bayyana imanin su amma tana yau ba gaskiya bane ko ba haka nan bane to kaf ita ko sai ta bude da waɗanda sun ka bayyana kahircin su karara fa qal kafiruna hadha shay'un ajib kuma sannan Allah ce wallahu basirun bima ta'malun Allah yana ganin abin da kuka aikatawa wannan akwai kyacewa sai an ka kazan can kafirai abin da suke aikatawa ina fata an fahimta kuma an ka ka bayanin kafirai dan ka san Allah basirun na ya ga abin da sun ka aikata kuma ya kare da su ba sani ko mun fahimta ba wallahu ta'ala a'lam to yanzu sai sura ta karshe wadda zamu dauka suratul zariyat suratul zariyat sura ce makkiya ta sabka a makka eh, sannan ana sata cikin abinda ake kira cikin surori mufassal mufassal cikin qur'ani akwai mufassal mufass- akwai tiwalul mufassal akwai kuma eh, qisar al mufassal ko ba ka dan bane akwai as-sab'u tiwal akwai kuma al mi'in akwai al masani akwai al mufassal an gane ko tawo to kenan wasu sun ce eh, ina ganin mufassal yana farawa ne daga hujurat Eh, wasu kuma suna ganin yana farawa ne daga qaf wasu sun ce daga qaf yake farawa wasu sun ce daga hujurat yake farawa akwai maganganu daban-daban mutum ya koma cikin al-itqal fi ulumil qur'ani ya ga yadda anka rarraba surorin adadin har- ayoyinta suratul zariyat tana da aya 60 chip chip in ji malam bahaushe ba daɗi ba ƙari adadin haruffanta tana da harafi 1519 harafi 1519 adadin kalmominta kuma tana da kalma 360 kalma 360 abdullah tayyar ya ce fiha nasikhun wa mansukh a cikinta akwai nasikh wanda an ka shafe wa mansukhun kuma cikinta a nasikhun akwai wanda ya shafi wa mansukhun kuma akwai wanda an ka shafi galibin waɗannan abubuwan su da buƙatar tahqiqi ko ba gaskiya ba الترتيب المصحفي ترتيب تنا مصحف نا القرآني يا أنك دوكو لسافين سيروري دقا سما إتتي سورة حمسين دقايا الترتيب النزولي ترتيب تنا سبكا يادو تشين الإتقان دكما لتافن آيات المتشابهات الألفاظ نا عبد الطيار إتتي سورة ستين دبكوي دا سبكا نزلت بعد سورة الأحقاف سنكتي تا سبكا bayan suratul ahqaf wa qabla suratul ghashiya sannan ta gabaci suratul ghashiya da sabka an gane ko yawwa to wannan shi ne bayani a takaice game da suratu az-zariyat bi ikhtisar a takaice idan muka dawo a cikin littafin tanasuq ad-durar na Imam Suyuti ya kawo ta sai ce aqulu ina cewa lamma khatamat qaf lokacin da suratu qaf ta karkare ko lamma khutimat lokacin da anka karkare ta bi dhikril ba'th an kai zancen eh, tayar da mutane bayan sun mutu shine ba'th ko ba haka ba ita suratu qaf tunda an yi zancen eh, wastami' yawma yunadi munadi min makanin qarib ko ba kadan bane washtamalat ala dhikril jazai kuma ta kumshi ita suratul zariyat eh, sari- suratu qaf afwan ta kumshi zancen sakamako wal janna wan nar da zancen aljanna da zancen wuta wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id kuma bane hada ma tu'azzu li kulli awabin hafiz sannan kuma yawma yaqulu li jahannama halim talati shi ko zancen wuta ne ko ba haka nan bane yace wa ghairi zalika min ahwalil qiyama da wani wannan eh, na daga abubuwan da anka ambata a cikin qaf na halayen kiyama iftutiha hadhihi sura sai anka bude wannan sura bil iqsami da yin rantsuwa ala anna ma tu aduna abin nan da an kai muku alkawali min zalika na daga abin da ya gabata na bayanin kiyama da wuta da kuma halayen kiyama da wuta da sakamako to la sadiqun gaskiya ne wa inna dina la waqi sakamako kenan zai tabbata ma'ana ya kawo kamar yadda lissaf abin nan eh, wasu kalmomi sun kazo cikin sura cikin alqur'ani wa huwa aljaza'u kenan wa inna dina yace abin da ake nuni da addini aljaza'u la waqi'un tabbata ya tabbata ya tabbata malamin lutun abu kwazi shan sa wanda ga cewa lahira kawai sai dai istuwar wallahi ba istuwar bane kahirci na in duk wanda ya ce lahira istuwar na asatirul awwalin duk kafirai sun haɗe irin wannan duk Allah ya kare da su eh eh c'est des histoires ce que tu as c'est des histoires euh hein Ça ne eh mange je que c'est c'est- c'est des histoires legend legend conte tatsuniya Allah kai mu da sati ya ce to wa nadhiru zalika tamka irin wannan iftitahul mursalati bude suratul mursalat bi zalika da wannan ba'da dhikril wa'di wal wa'id bayan an yi an an ambaci alƙawarin da Allah ya ba masu imani wal wa'id da kyacewa da an kai makafirai mummunan alƙawari narko inji malaman zauri wal jaza da kuma ambaton sakamako da an kai fi suratul insani a cikin suratul insan kaga suratul insan sai an kai zancen mu'minnai da aljanna da abinda za su samu wajazahum bima sabaru jannatan wa harira sannan an kai zancen kafirai an gane ko da abinda za su haɗu da shi na wuta nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idha shi'na baddalna amsalahum tabdila inna hadhihi tadhkira faman sha'a ittakhadha ila rabbih sabila wa ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh zalimina a'adda lahum 'adaban alima kaga sai an kai zancan aljanna da yan aljanna da sakamakon su da yan wuta kuma da sakamakon su sai an ka bude da wal mursalati an gane ko urfa an kai zancen kiyama za ta tabbata to haka ne ita ma qaf an kai zancen masu imani an kai zancen sakamakon su an kai zancen yan wuta an kai zancen sakamakon su an kai zancen hisabi an kai zancen sakamako kawai sai an ka bude da rantsuwa cikin suratul dariya ta kai tsaye sai an an ka ce inna ma tu'aduna la sadiq wa inna ad-dina la waqi' wannan shine munasabar abin nan da an ka ba ku labari wallahi gaskiya na mai abkuwa da to ya kamata dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh